أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه to alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka gani a jiya muna garin Kano yadda muka je muka yi alhini ga kuma ba da kariya ga janibin sai na rasulullahi a game da mummunan aƙida ta wahabiyawa da suka nuna annabi bai kai ba suke faɗin mummunan magana ga janibin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamun nan akwai wani bayani da na yi game da maganan sayyidi hafiz abdallah da ya magana akan cewa Uh, ko da a ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hana su su yi maulidi su sai sun yi to maganar ta kai kusan shekara a uh, maganar ta kai kusan shekara hudu tana yau a social media to Hafiz Abdullah Amini na ne aboki na ne muna tare da shi hazali ma ko maulidi na shirya a gidana yana yana halatta kuma na yi magana da shi kamun in fito in ba maganan kariya ne bayani akan ga abin da maganan sai da hafiz abdullah take nufi sai na samu kira daga jama'a wuri daban daban iri-iri kala-kala akan waɗansu sun gamsu da bayanin da na yi waɗansu kuma ba su gamsu ba amma saboda amana da adalci na ilimi domin hausa suna cewa waka a bakin mai shi ta fi daɗi shi yasa da muka tafi wannan taro jiya na tashi da kaina na je na samu sai da hafiz abdullah na ce to al'umma sai shiga cikin ɗimuwa game da wannan maganar da kai alhurmatu aula min da'ati saboda haka muna buƙatan bayani daga gare ka dangane da wannan abu da yake kasancewa saboda jama'a su fito daga cikin duhu idan kun bibiya shafi na za ku ga sai limana hafiz abdallah ya yi bayani kafiyan shafiyan game da wannan matsala to akwai wani ɗalibin alkanawi ana kiran shi malam anas da ya ji wannan magana daman yana da nan na wani wanda zaka ga alkanawi yana sanya shi a a wannan din shi a tashar shi Dabo TV to zaka samu sai biyo ni ta WhatsApp sai ce mun yaji nayi wata magana a akan maganan da Hafiz Abdullahi yana ce magana tana kan doren shari'a to yana son ya tattauna da ni yana son yi magana da ni akan wannan magana kun ga shi ya neme ni shi ya nemi tattaunawa da ni duk da na zan ba tsara na bada tattaunawa na farko na girme shi a karatu na biyu na girme shi a shekaru na uku na riga shi hawa social media na riga shi hawa social media na hudu na ji shi followers idan dan followers ne ba dan Allah ba ba zan so in zauna da shi ba domin zaunawa da shi kamar na tallata shi ne saboda idan ya duba shafi na zai tabbatar da lallai in nayi karatu dumbin al'umma suna fa'idan to kuma suna kalla amma saboda a fa'idantar da al'umma ita gaskiya ana ansanta a wurin karami da babba zama da tattaunawa tsakaninka da mutum in za ka yi don Allah kada ka yi tunanin wannan karami ne ko wannan babba ne a'a ka yi don Allah mu haka zuciyar mu take sai na gaya mu wannan bawan Allah ana cewa in Allah ya kai mu a bayan mun yi haka sai ban ce mai komai ba tunda na san zan je Kano ina sauka a Kano sai na kira shi a kamun in tafi Kano sai na kira shi sai na ce mai to malam Anas ka yi mu magana ta WhatsApp akan maganan da sai da Hafiz Abdullah yayi alhurmatu aula min da'ati to yanzu gani nan zan zo Kano tunda dai so kake ka tattauna da ni to ka nemo kakisu tunda kakisu ya mika tahaddi malamin alkanawi kenan ya mika tahaddi wa tunda na mai raddi kwanan nan kakisu akan istiwa'ul lahi al arshi daidaituwan Allah akan al arshi nace ka nemo kakisu idan ka nemo kakisu malamin alkanawi sannan ka nemo Adam Abdullah mai gemu a makogoro sanda ya je bauchi mai gemu a makogoro ya ba da tahaddin cewa ya kalubalanta duk yan ɗariƙar najeriya sufaye yana so in mun isa mu zo mu zauna da shi akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi tawassuli to kaga shi ya nema duk da shi anas din kamar da muka bayani a farko mun riga shi zuwa social media mun kofi shi followers amma mu da yake dan Allah za mu yi ba mu da kyashin wallahi mu zauna da shi dan a fahimci gaskiya kamar yadda shi kaki su mun fi shi followers kuma mun riga shi hawa social media amma duk ba zai hana mu zauna da shi ba an fahimta ko kamar shi ne mai gemu a makogoro adam abdallah mun riga shi hawa social media ko mun fi shi followers amma duk ba zai hana mu tattauna da su ba tunda addini ne kuma na Allah ne kuma so ake kowa ya fahimci gaskiya to wallahi alazim yan uwan gaya muku tunda na sauka Kano bayan mun yi magana da Anas cewa in mun je za a haɗu za a zauna za a yi muƙabala ni mai ɓarota na bi kashi su Kano ya gudu ni mai ɓarota na bi Anas Kano ya gudu idan kuma abin da na faɗa ba gaskiya bane Anas ka zo ka karyata cewa kira nawa ne maka jiya kaki ɗaukan waya akan ina kuke mu haɗu da ku mu zauna da kai da kakisu da mai gemu a makogoro habbi ne ina bibiyan ina ne unguwansu inda zan gansu in same su in bi su har masallacin su ban sani ba amma kun ga babba hotoro da yake shi na san wanda ya san inda yake da na tashi ai na bi shi ne har can markas din nashi da na titsiye shi to haka haka na so na ma kakisu jiya haka na so na ma ainihin mai gemu a makogoro shi kuma malam Anas ma har mun yi magana da shi amma wallahi ya ki daukan wayana ina neman su ruwa a jallo to wai abun kunya tun jiya tun shekaran jiya nake neman su tun shekaran jiya nake neman su amma wai sun ki yadda mu haɗu wai sai yanzu nan amini na dan uwana ya zo gida mana tattaunawa cikin Allah cikin lamarin manzon Allah wai sai alkanawi likita mahaukaci alkanawi likita mahaukaci wai sai ya haɗu tare da malamin shi kaki suka shiga mota suna tafiya wai suka sa live sai ya kira ni wai ya ce wai shi ma ya je bauchi kuma ya karanto shirkan 'yan ɗari'u a cikin littafansu amma ana kiran kowai wai muna kiran kowa shi mun ƙi kiran shi sai na tambaye shi ni kawa kaji na kira ni ba na kiran kowa a yana su kallul hazila waqfu muhammadan wa illa tarawni dahar jadda bara'i ya ku mutane ku bar surutu ku bar kace nace ku nufa manzon Allah mu mun nufa annabi ne ko da muka zo Kano jiya muka haɗu da Sheikh Abubakar Madatai muka haɗu da Sheikh Abbas Sadauci su Ustaz Shammar da sauran masoya manzo Allah mu mun haɗu ne ba dan mu muku raddi ba ni an ce in yi magana ma nace a ni zuwa na kawai annabi ya ji na zo dan difa'i ga wannan mummunan kalma da aka yi ta isa ni ba ta nace wani abu ba saboda kaunan mu ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wai sai bayan na dawo baka duna yau alkanawi na ta neman ku da kai da malamin ka ka tambayi Anas tun jiya a karo tun shekaran jiya sun iya da mu haɗu wai shine alkanawi yanzu ya kira ni wai aini muna ta bibiyan wayoyi muna kiran wai shi me yasa ba kira ni nace ni wa kaje na kira tun da aka yi wannan kajiya ni ban kira kowa ba ba wanda na kira ko ba wanda ni magana da shi domin bakin cikin da iji dutsen tan shi ya sanya mana ni har yanzu ban warke ba zuciyata zabi take yadda aka faɗa ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mummunan magana yadda aka faɗa wa manzo Allah mummunan magana to fa shine yanzu alkanawi sai ya kira ni ya shirya ka san haka suke yi ya zata cewa mu kan wallata ne alkanawi ni babu wanda zai kira a cikin wahabiyawa in dai ya isa wai ban saurare shi ba ko kuma ungudu babu shi ina ganin ko ibnu taymiya ya taso daga makabarta ya kira ni ba wai da Hausa ba da Larabci kai ka san sa tattauna da shi tunda nayi nayi ni mukabala da kai da Larabci kace baka iya Larabci ba to na so ka ba malamin naka kaki su shi mu gani ko zai iya abin da kai ji wannan kaki sun fa yanzu ga gidan shi ba gidan sa ba duk kadirawa ne fa gidan sun ramalan ba kadira ne kadirawa ne ba kaki sun nan kaki sun ko sani malamin alkanawi kadirawa ne mutanen Allah amma shi kadai ya fita zakka a gidan su abun mamaki abun kunya ya zo ya bi hanyar wahabiyawa hanya ta kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine fa ya kira ni yaje ya kakalo wani baiti wanda ga ya kutatul farida ga ya ƙudu farida wallahi baitin bai cikin wannan littafin wai ya zata mu irin waɗanda za a ma irin yadda akwai wani malam usman ɗan gungu a nan garin ko kuma akwai wani tal'udi a kano ko yadda ya ƙura malam jafar tal'udi sun yi muƙabala da malam jafar take yanke ya haɗa hadisi take yanke ya haɗa matani shi tal'udi ɗan ƙur'ani zalla ne bai zai da ƙur'ani ba ko ɗan shi'a ne ko to wane ne wanda ya haɗa hadisi malam jafar ya ce shi ne ko? to na ga mukabala da dadewa tal'udi ya hada hadisi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari malam jabir yace sahha sahha sahha ya inganta ya inganta to nan tal'udi yace to ba shi a cikin kaga jahili ashe buharin ma kirkiran abubuwa ake turawa cike da sauransu kuma ya kure shi to ya zata wai mu littattafan namu babu su tare da mu ne yanzu ya ce wai wallahi wai ban san ya quratul fariya ba gari ya quratul fariya kun gani a hannuna dan yanzu nan ya kira ni sannan ga addurratul kharida ga ta sharhin ya kudu da kuma nashi ma irin wannan ne kuma na riga shi mallaka yaushe ka mallaka abdul karira ya kai alkanawi yaushe ka mallaka ka tambaye malamin ka malam musa asadu sunna zai gaya maka lokacin da na mallake wannan har yanzu akwai littafin da na bashi aro a hannun shi najil balaga ka tambaye shi zai gaya maka annajil balaga kusan shekara ashirin baya yaushe kawo social media yaushe ka shiga cikin fagen karatu to shine alkanawi ya zo ya kira ni yanzu nan sun gama shiryawa da shi da malaminsa malam kakisu ya kira ni bayan jiya na neme su a Kano na neme su na neme su na neme su sun ki sai gashi borin kunya wai ɗazu ya kira ni a waya wai zai tattauna da ni akan abin da ya shafi maganganun shehu tijjani ko kuma maganganun da aka danganta su zuwa ga shehu tijjani na ce mai da sharaɗi idan har ka kawo maganganun shehu tijjani kamar ta haddi ni ma sai na ma ta haddi ce ya yadda ya ku yan uwa ku je ku bibiya wannan muƙabalar da muka yi da shi yanzu za ku tabbatar da wallahi wahabiyawa wallahi ba su da imani ba kuma su da gaskiya ba su da adalci yanzu na kawo mai baitota a cikin al'ukudu duriya ya ce ya yadda zai kare ni ya kawo min duka na kare amma shi na kai mai duka ba zato ba tsammani amma shi na kai mai a cikin littafin shi har ya gudu kuma wallahi shi ya gudu tunda mu ba gudu ba shi ya gudu karshe ina magana aka yi min sallama na fita na bar shi da sayyadi imam gashi shine wannan in dai kun ga wannan mukabalan gashi shine ya jefa mai tahaddi kuma ya ga mai wannan baitota da ya karanta baitota ne na imamun da suki kuma wannan baitota ne da aka yi magana abu sa menene shaɗatu sufiya za ka ji ana danganta maganin kaman ga shehu tijjani kaman ga shehu ibrahim amma ba maganganunsu ba ne ana kiran shaɗatu sufiya eh za ka ce lokaci ne tsawo ma za ka ce kwantar da hankalinka za ka ce ina so in kai wata gaba ne za ka ce ai daman akwai tattaunawa dama akwai tattaunawar da zamu ka sani dan haka ma ka zo zamu za mu tafi live program a tattauna amma amma lallai ya tabbata cewa alkanawi alkanawi ya tabbata cewa wallahi kun ji kunya na bi ku Kano ina Anas din yake ina kakisin wai sai gaba nan kakisin ya ansa kuma ya gudu ai da ka ci gaba da magana malam kakisin ya ka ci gaba da magana ka manta lokacin da nake Isha FM ka to ka duro ka zo zaka yi tambaya ne maka tambaya a cikin littafin ku gashi gashi gashi littafin ku gashi nan majmu'ul fatawar ibnu taymiya karasa ma inda karatun yake kai ta dabur dabur a ciki saboda haka wallahi alazim wallahi alazim wahabiya kun ji kunya algadawi ka ji kunya ina ta neman ku jiya ku bari ni gaba da gaba mana mai baro ta ba matsoraci bane wallahi alazim kaki su ku bari ni gaba da gaba mana me gemu a makogoro ku bari ni gaba da gaba mana jiya ban neme ku ba to ni in akwai wanda yace yazo ka dure yace yana nema na duk inda yake ga umma na same shi ba amma ni nake neman ku jiya a Kano kun ki daukan wayara ni nake neman ku ruwa a jallo jiya a Kano na neme ku na kira Anas na kira Anas ya fi so biyar ya ki daukan wayana kuma a hada a zauna a tattauna sai yanzu ne bayan na dawo za ku dauko na kira na duk wanda ya ga hotuna social media ya tabbatar da je ina Kano kuma na nemi ku kunki sai yanzu za ku kira ni to idan har ban isa a zauna da ni ban ai bai kamata kuma a kira ni ba idan har ban kai a zauna da ni bai kamata kuma a kira ni ba to saboda haka zan bar yawa malam imam yi bayani daga nan zan dan sanya muku kadan ku ji tattaunawar da muka yi da shi sai bayan ku ji ha'inci ha'inci irin na wahabiyawa in za ka tattauna da mutum kana neman izinin shi yanzu ni in zan tattauna yanzu misali ni saboda mu sufaye an koya mana adalci da ana ya nema magana da ni ji shekaran jiya da zan tafi Kano da na kira shi sai da na ce mai to malam Anas tun da ka ce ni za ka yi magana da ni to na baka dama ka je kai bincike mu tattauna akan abubuwa guda uku na farko tawassuli na biyu mu tattauna akan me na farko tawassuli na biyu kuma abubuwa ne guda uku muka yi magana a kai na yi bayanin su ɗazu na yi bayanin su ɗazu kuma ya gamsu ya yadda kaga na sanar da shi na farko akan tawassuli na biyu ku ɗauko jawahir ma'ani duk inda kuke so ku mun tambaya ni kuma zan ɗauko al'ukudu duriya ni ma muku tambaya ku bani amsa abin da na gaya wa malam anas kenan na ce me ka je ka yi bincike to amma saboda rashin adalci da tattaunawa alkanawi zai da shirya ya tara hujjojin shi ya tara littattafan shi da shi da malamin shi kakinsa kawai yanzu nan kawai ina zo ne sai suka kira ni wai mu- wai mu yi muƙabala kuma ku je ku bibiya mun yi kuma na sa mai sharaɗin cewa in dai za mu wannan tattaunawa da sharaɗi idan ka karanto min littafin mu ni ma sai na karanto maka naka littafin in na bada kariya ga littafin mu kai ma sai ka bada kariya ga naka Mm.
ya karanto abubuwa na mai bayani na ce ga yadda ga abin da muke nufi kuma yake ce min ƙarya ne sannan shi kuma na karanto mai yace wallahi zai bada kariya gashi ya gudu gashi alkanawi ya gudu bai bada kariya ba to wannan ya tabbatar da cewa ba ku da hujja hujja ta kare muku wallahi hujja ta kare muku kwata kwata kuma duniya ta san wane ne ku saboda haka zan ba imam lokaci yi mana karin bayani bismillah imam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam Ah, ‘yan uwa masu albarka kamar yadda a baya da dama na yi bayani a makin da muka yi a wannan farfajiya mai albarka na shi shugaba jagora a sheikh muhammadu mujtaba jabal sunna Ah, na yi bayani cewa ni a tsari irin nawa ba na raddi sannan kuma ba na shiga sha'anin abin da ya shafi wato rudud irin wannan a shekaru a baya can mun yi tare da shi sai ya sani kuma daga baya sai na janye ba kuma dan ina inkari ba a'a ai eh, babu laifi a tattauna tattaunawa ta fahimta a addini tare da hujjoji kwarara kai ka kawo naka hujjan shi ma wannan ya kawo nashi hujjan a bisa fahimta wacce ake da sabani a kanta babu laifi kuma magana ta fahimta ta ilimi kamar yadda magabata suka yi to alal hakika ba abin da ya kawo nan ba kenan sai dai ya kira ni dazu da safe ya ce da Allah ya- yana so mu yi wata tattaunawa a waya yana nuna mai cewa a'a ya kamata mu haɗu ne ya bani lokaci duk da ina da uzurori yau da yamma sai ya ce eh, mu haɗu uku zuwa hudu na fito na zo muna tare da shi billahi al'azim ni a gabana aka yi ba sharri bane wannan muna tare da shi ba mamu abin da ya kawo ni ma ba mu kai ga tat- fara tattaunawa ba sai ga waya sai na ji yana magana alkanawi sai ke cewa malamin ka ne alkanawi ya ce kai ne malami na baka da kunya ni na ji wannan ba labari aka bani ba ya zo ya fara bijiro mai da maudu'i wanda a ka'ida na irin wannan tattaunawan sai ka yi wa mutum uzuri babu ah, babu adalci babu adalci ya kamata ka ce eh wani da Allah ina so za mu tattaunawa da kai live lokaci kaza kuma akan maudu'i kaza babu wannan ni a gaba na aka yi wannan ba a- bai gaya mai wannan ba kawai ya kira shi da ya kira shi a da ƙarshe sai ya gaya mai cewa eh, akwai alyaqutatul farida eh, wannan littafin addurratul kharida sharh alyaqutatul farida yace ya duba mujalladi na ɗaya shafi na 66 wa yakshifu kullal karbi ya fara da wannan baitin yace ya duba wai mun an ɗauki muƙamin an ɗauki muƙamin Allah an baiwa shautu jani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un billahi alazim ga littafin ku ruwa gani babu ga littafin wallahi billahi alazim Ga shafi na a ga shafin nan Mm, gashi Ga- ba shi bane wannan ga shafin nan shafin na 66 ga shi ne wannan ɗayan na ɗayan kun gani billahi alazim la ilaha illa huwa babu wannan baitin yan uwa ku duba a sha a mujalladi na biyu zai nuna muku mujalladi na daya zai nuna muku littafin mujalladi na daya shafi na 66 billahi alazim la ilaha illa huwa a wannan littafi a wannan shafin wallahi babu karatun a ciki yan uwa ku duba gashi an haska muku wallahi billahi alazim babu wannan karatun a ciki wannan bawan Allah kaga wannan babu adalci a ciki sannan kuma ya wa bawan Allah waliyin Allah kazafi da sharri gashi aljuzul awwal mujalladi na farko gashi nan Mujal- mujalladi na farko babu babu shafin a ciki kwata kwata babu shi ka ƙarya ne kenan a wannan shafin wannan karatun babu shi ƙarya aka yi masa to anan kuma na shi irin wannan ne.
a wayannan baitota kuma ba na shehu tijjani bane ba na kudubun nazifi bane ba na kowa bane baitota ne na Ibrahim ad-Dasuki kuma shaɗahati ne irin na sufaye ya yi wa'in baitota to kuma a wannan littafi idan ka koma baya mujalladi na ɗayan da ya shafi na arba'in da biyar ya kawo matsala'in baitotan wanda a wannan baitin na waya waya shifu kullal karbi ma babu a cikin ko shafi na arba'in da biyar ɗin ma sai ke cewa ana kuntu ma'a nuhin lamma shahidal wara buhura no dufana ala kaffi qudwati yace ana kuntu fi ru'yadhabihi fida'ahu wama anzala al-kabsha siwa bi futuwati yace ana kuntu ma ayyuba fi zamanil bala wama shufiyat balwahu illa bi da'awati wayannan baitotan wanda sune a wurin sune a wurin kuma ba ma wannan waya kashiful waya kashiful kullal waya kashifu kullal karbi babu a wannan shafi na 45 sannan babu a shafi na 66 din wayannan baitota ƴan uwa duk wanda yake so ya same su cikakke complete suna nan a cikin littafin nan na al-futuhatur rabbaniyya eh al-futuhatur rabbaniyya fil ma'athiri bil awrad al-qadiriyya suna nan a ciki littafin qadirawa suna nan a ciki littafi ne karami haka wanda yake yana da dan kauri amma karami ne bai wuce girman wannan littafin ba bai wuce girman wannan littafin ba amma ya fi wannan littafin kauri kaɗan ina nan da shi a gida wannan littafi wayannan baitota suna nan a ciki to da daga suna wannan tattaunawa da shi sayidi sai nake ganin gwagwarmaya kuma bayan nan ni na san wane ne shi daidai gurgudu a cikin harka ta karatu wannan alkanawi daga jin lahajar sama na san ba tsaransa ba ne ko